إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة كل ضلالة في النار يومنا رانا الجمعة آه sha hudu ga watan rabi'un thani hijiran ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wasallam shekara dubu daya da dari hudu da arba'in da shida inda ya dace da sha takwas ga watan goma shekara dubu biyu da ashirin da hudu za mu ci gaba da karatu a cikin wannan littafi mai albarka a usulus sunna na al'imam ahmad ibn hanbal rahimahullahu ta'ala wanda wannan shine darasi na uku a cikin wannan littafi a satin da ya gabata malam ya nemi da bayani akan alakar alaƙar sunna da alƙur'ani da kuma matsayin ita karan kanta sunna ɗin cewa ita sunna ba wani abu ba ne face bayanin abin da shi alkur'ani ya kunsa bayanin abin da shi alkur'ani ya kunsa wadda shi ake kira da sunna sandan ita sunna ɗin nan da shi karan kansa alkur'ani akwai wasu abubuwa wanda wato ba za a fahimci haƙiƙanin yadda suke ba saboda abubuwa ne da suke da alaƙa da gaibi wa inda ma ana buƙatar ka yi imani kuma ka gazganta wannan shine babban abin da ake nema to yau za mu tashi gaba ta gaba al'imanu bilƙadari khairihi wa sharrihi imani da ƙaddara mai kyau ta alkhairi kenan da kuma mara kyau ita ce ta sharri wadda shi ma asal ne min usuli ahalis sunnati wal jama'a wato wata ƙa'ida ce wani ginshiki ne daga cikin turaku wanda su ahalis sunna wal jama'a suke a kansa a babin aƙida shine yadda da ƙaddara ta alkhairi da wadda ba ta alkhairi ba kamin su faru din Allah ya kaddara za su faru abin da ya sama laika wannan saboda an samu wasu sun zami a wannan layin daga cikin almutazila da alkadariya su da suka zo sai suka kore kaddara cewa duk abin da kaga ya faru to sanda ya faru kawai haka ya faru amma babu wani cewa kamin faruwarsa Allah ya kaddara lokaci kaza da kaza zai faru sai suka karyata wannan eh to shi yasa su ahlus sunna wal jama'a da yake su suna ɗebo aqidar su ne daga alkitabu was sunna zaka ga alqur'ani ayoyi daban-daban an tabbatar da kaddara cewa komai to yakan kasance ne bisa kaddara inna kulla shay'in khalaqnahu biqadar so kulla shay'in dinnan komai ya shiga saboda haka ba baka da dalilin da zaka yi istisna'in wani abu kace ai banda kaza banda kaza ko kaza ake nufi tun daga kullu min alfazil umum sannan aka yi ta kuma zuwa ga shay'in saboda haka wannan ya game komai duk abin da kake gani da wanda ka sani da wanda ma baka sani ba mai kyau da wanda baya da kyau Allah ya ce mun halice shi ne bisa kaddara mana mun tsara mun rattaba bayan halittarsa to mun tsara kuma yadda zai auku tun kamin ma yawo su mu'tazila ba su yadda da wannan ba eh wani daga cikin manya-manyan usulu na ahlus sunna wal jama'a to shi yasa al-imam ahmad yayi magana a kansa yace al-imanu bil qadari khairihi wa sharrihi ba da gaskiya imani da abinda Allah ya kaddara na alkhairi ko na sharri Allah ya tsara abun to ya daga cikin asal min usul ahlus sunnati wal jama'a saboda haka abin koda ba mai kyau ba ne to allah dai ya kaddara shi ya kaddara shi kuma sanda zai auku kuma ya auku da izinin allah eh babu wani abu wanda ba allah ya samar da shi ba kuma ba da zai faru kuma ba tare da sanin allah ko kuma izininsa ba babu shi wannan shine aƙida ta sahabbai ita ce ta tabi'ai ita ce ta tabi'u tabi'i to amma su waɗancan kaga al-mu'tazila sai suka kauce al-qadariyya da al-qadariyya suka ce a ba haka bane al-amru unuf eh suka ce duk abin da ya faru to san da ya faru lokacin kawai ya samu amma babu wani abu na takadiri ko kaddarawa sabik da ya gabace shi kuma wannan tun zamanin sahabbai zamanin su abdullahi dan umar aka fara samun masu wannan aƙida ɗin su tsohuwar aƙida ce a ƙarshe-ƙarshen zamanin sahabbai aka fara samun masu wannan tunani suka ƙaryata ayoyin alƙur'ani da hadisan ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sai suka ce ai su a daga cikin abubuwan da suke ambata idan aka ce komai Allah ya rattaba shi ya halice shi ya tsara shi to cikin abubuwa ana iya samun abubuwan da shi Allah baya su to yadda da haka kamar jingina ma Allah wani abu ne wanda bai dace ba aga hankali ke ne eh to wannan hankali ne abu ko da ba ya da kyau abu ne mai muni Allah ya kyamaci abin to wannan ba zai hana kuma a ce Allah ya samar da abin ba ta fuskar halitta kuma sanda zai auku ba zai hana a ce abin ya auku ne da izinin Allah ba wannan shine ma kamala shine kamala ta kudura ta shi Allah eh shine kamala to shi yasa ababin samar da abu da faruwarsa ƙarƙashin izinin Allah to wannan koda ba mai kyau bane za a jingina ma Allah za a jingina ma Allah na batar an gane so da haka in wani abu ya faru kuma wannan abin Allah baya son shi to kamin ya faru na farko Allah ya samar da shi bayan ya samar da shi kuma ya tsara cewa lokaci kaza zai kasance da lokacin ya zo kuma bai kasance ba sai ƙarƙashin izinin Allah wanda ake kira da al'izinu alkauni to wannan jingina ma Allah ake shi shi sabu ko sharri ne babin halitta shi da samar da shi da faruwarsa da izinin Allah wannan za a tabbatar ma Allah na batar an gane amma idan Allah bai sun wannan abun kuma za a kore masa soyayyarsa ga wannan abun an fahimta yauwa kaga kafircin fir'auna ba abu ne wanda Allah ke so ba amma kuma Allah ya halicce shi ya halicci fir'aunan kuma ya tsara da cewa ba zai yi imani ba zai yi kaza zai yi kaza zai yi kaza abubuwa waɗanda shi Allah baya so na da'awan uluhiyya duk Allah ya tsara wannan tun kamin shi fir'aunan ya zo sannan da ya zo ɗin kuma bai iya gudanar da wannan abin ba da faɗin abin da yake faɗa sai da izinin Allah to wannan shine su mu'tazila suka kasa fahimta al-mu'tazila da su al-qadariyya sai suna ganin kamar ai an jingina ma Allah na kasu an gane shi yasa zamu ga hatta abin da ake cewa ba a jingina ma Allah wasu abubuwa a waɗanda a zahiri zaka ga akwai na kasu a cikinsu ko babu kamala ai babin ladabi ne misali kamance sai ka ce shaidan ya mantar da ni duk da shi ma ba komai bane zaka ce shaidan ya mantar da kai akwai abin da mantuwar kuma alkhairi ne alkhairi ne to kuma sai kamanta to anan ba za ka ce shaidan ya mantar da kai ba an gane misali ka kudurta a ranka misali za ka cutar da wani zuwa gobe ko banda gobe ko nan da sati kaza kamin wannan lokaci ya zo sai kamanta wannan mantuwar mece ce to anan sai ka ce Allah ya mantar da kai kakkace shaidan saboda shi shaidan bai mantar da menene sharri sai dai alkhairi ba abin da yake alkhairi ne an gane kila ka so ka yi sadaka ko ka zo ka sadar da zumunta ko ka so ka je makaranta ko ka yi wani abu na addini sai ka manta an gane to wannan shaidan shi ne sabab to anan sai ka jingina masa to shi ma malamai sun ce saboda ladabi ba wai don ka ce din Allah ya mantar da ni ka ka saba ma Allah ba an gani yawwa to in ma abin alkhairi ne to kai tsaye zaka jingina shi ga Allah in manto alheri ce aikata abin kishi alkhairi ne to wannan zaka jingina ga Allah na fatar an gane to wannan kenan to wa minas sunnatin lazimati yana daga cikin sunna wadda take lazima ga duk musulmi mumini eh sunna ana yana nufin hanya ya daga cikin abin da yake tafarki na annabi sallallahu alaihi wasallama da sahabbai da kuma almajiransu hanyar su ce wanda ya shafi magana ya shafi aiki ya shafi kuduri a cikin zuciya kuma wanda yake sunna ɗin lazima ce dole ne kowa ya bi wannan godabe ɗin duk wanda ya kauce to wannan za a ce ya ɓalle daga tafarki na sunna sai a riskar da shi zuwa ga bid'a sai a ce da shi ɗan bid'a shi ne ma'anar lazima sai ce allati man taraka minha khaslatan wanda duk wanda ya bar ɗaya daga cikin wannan hanya ta sunna da za a ambata ko da khasla ko da ɗabi'a ƙwaya ɗaya ce ya barta lam ya ƙabalha ta yadda ya ƙe karɓe ta an gane ƙur'ani ya tabbatar da ita hadisai sun tabbatar amma ya ce shi ba zai karɓa ba wa yi umin biha ya ƙe imani da ita to lam yakun lam yakun min ahliha to wannan bai zamo cikin ma'abuta sunna ba so da haka duk abubuwan da zaka ji an ce kaza asal min usul ahli sunna wal jamaa kaza sunna ne kaza sunna ne to sai wani ya karyata wani sashi ko ya kiya karbi wani sashi to kaga ba zai zamo cikin ma'abuta sunna din ba ga wasu alkadariya misali da suka ce su a babin kaddara ba su yadda da ita ba suka kore ta an gane to daga cikin dalilan da yasa malamai sai suka fitar da su daga da'ira ta halin suna wani jama'a sai zama suna daga cikin alfarku dalla hanyoyi ɗariƙu na ɓata waɗanda ake saka su a layin bid'a ba sa cikin ahalin suna wani jama'a ko da ko wannan abin kaɗai shi kaɗai ne mutum ya ƙi yadda da shi ba wai sai ya ƙaryata dukkanin abin da yake sunna ba ne duk wani abu wanda ahalin sunna wani jama'a sun kai ijima'i cewa shari'a ne addini ne an gane sai wani ya zo ya karyata shi to za a riskar da shi daga cikin 'yan bid'a ko da abin kwaya ɗaya ne ina batar an gane to yana da kyau mu kula da wannan to sai ce to daga ciki akwai al'imanu bil akwai imani da ƙaddara wadda khasla ce daga cikin khisalu na sunna yadda da kaddara khairihi wa sharrihi ta alkhairi da ta sharri duka ka yadda Allah ya samar da abun kuma ya kaddare shi da ya auku to yadda da haka wannan ya daga cikin khisalu na sunna in wani ya zo ya ce a shi bai yadda ba ko kuma ya raba ya ce alkhairi ya yadda daga Allah ne amma sharri bai yadda daga Allah ba ne kuma har a yanzu za ka samu cikin mutanenmu da ilimi ba su da ilimi za ka ga suna da wannan abin in abu ya faru na sharri sai ka ji an ce to ya za a ce daga Allah ne kila barawo ya yi sata ko ko abin da ya kaba da wannan ko ba haka ba a gani ko kuma mutum ya taso yana ta'addanci Allah bai kaddare shi da shari'a ba sai a ce ai ba daga Allah bane daga gare shi ne an gani to da ana samun irin wannan to ka gani to kaga rashin ilimi ne ai komai daga Allah ne eh komai daga Allah ne Allah cewa ya wallahu khalaqakum wa ma ta'malu hatta abin da kake yi na aiki to Allah ya halicce shi ina fatar a gane illa sai a duba in abin shari'a ta karbe shi to shikenan abin ya zama abin su a wurin Allah ya zama kaddara shar'iyya in kuma wannan abin Allah baya son shi to wanda ya zama kaddara kauniya dama tun farko haka Allah ya kaddara wannan ba illa ba ne tun da da Allah ya tashi halittar gidaje gidaje guda biyu ya halitta a lahira akwai wuta akwai aljanna kuma Allah ya alkawalin sai ya cika kowanne na fatar an gani sau da haka akwai yan wuta akwai yan aljanna dama haka Allah ya tsara to ka gani ba zai yi a ce kowa musulmi ba ne ba zai yi ba to da aka ce kowa musulmi ne ya za a yi da jahannama kuma ba zai yi a ce kowa arne ba ne kafiri ne to ya za a yi da aljanna to yadda kaga duniya na tafiya a samu mutanen banza a samu mutanen kirki shine tsarin Allah duk wanda haga bai shirya ba to dama sunansa baya cikin waɗanda aka kaddara ba shirya din na'am kana son kai magana eh eh eh sai dogara ga wannan to wannan to wannan kuskure ne shi yasa lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallama ya gaya wa sahabbai cewa komai an riga an kaddara duk wanda zai shiga aljanna ko wata fa an riga an gama sai sahabbai suka ce ah to me zai sa kuma mu zo muna wani aiki ai sai a dogara gami sai ya ce a sai ya ce kullun i'malu kullun muyassarun lima khuliqa la kowa ya je ya aiki an gani saboda kowa an halicce shi kowa abin sauwaƙe ma ne zuwa ga abin da an ka halicce shi don shi wanda dama an halicce shi don ya mutu ya shiga aljanna to ayyukan aljanna neman shiga aljanna ba za su yi masa wahala ba sallah ba za ta yi masa wahala yi ba ba da zakka azumi da sauransu aikin sabo kuma za ka ga ne mai wahala wanda kuma dama shi an halice shi ne don ya shiga wuta to duk aikin da zai kai shi zuwa ga aljanna wahala zai masa saboda haka sallah wani irin nauyinta yake ji azumi ma haka da makamantansu to ba a dogara ga wani aiki za kai an gane yawwa duk inda Allah ya kaddari can ne sunanka yake to Allah zai sauwake maka wannan abin ba ka jin wahalarsa to shi yasa zaka ga wasu ba sa jin wahala aikata sabo ko wani iri saboda dama can an halicce su don wuta shi yasa aka sauwake musu wannan sabon saboda zunubin nasu ya ƙara cika wasu kuma zaka ga ba sa jin wahala duk wani aiki na addini na fatar an gane eh to wannan magana kuskure ce kowa aiki zai yi ba za ka ce a kai duk abin da Allah ya kaddara kai ka yarda da shi wai ka dogara ga wannan ba wannan kuma kuskure ne an fahimci wannan ko wannan kuskure ne eh akwai aljabariya suke da wannan aqida an gane aljabariya su fahimtar su wato duk abin da kai Allah ya saka in ka yi alheri to Allah ya saka ba tare da kana da wani zaɓi ba shi ya tirsasa ka wai inda bai so ba da baka yi ba in ka yi aikin sharri ma ka yi asha shi ya saka saboda haka su a wurinsu babu wani mai laifi in ka ga mutum na aikin Allah to haka Allah ke son sa kuma shi yake sa shi ya yi wannan abu in ka ga mutum na aikin banza to Allah ne ya sa shi bai da laifi kaga Allah ke da laifi kenan a mafumin aqidarsu ko ba zai kai to ina zancen wuta tunda tilasta shi aka yi su a fahimta su in kaga mutum na sata ko zina ko liwadi to Allah ne ya tirsasa shi sai suka cire ma dan adam wato al-ikhtiyari zabi bai da zabi bai da mashi'a yawwa to su ake shi yasa sun yi hujja da wannan aya wallahu khalaqakum wa ma ta'maluna kace to ai gashi Allah ya ce shi ya halicce ni kuma abin da nake yi ma shi ya halicce shi saboda haka in ma na sha giya to ka gani har cikin sufaye yan ɗariku akwai masu wannan aƙida in mutum ya yi sata Allah ya ba shi ba in mutum ya yi zina Allah ya ba shi ba wal iyazu billah to wannan aƙida ce ta aljabariya to shi yasa su a fahim su a tafiyar su ba wani zancen a ce wani wani Allah zai mai azaba to akan mi alhali abin da yake yi to su kuma su fahimci waccan aya bane da Allah ya ce wallahu khalaqakum wa ma ta'maluna ana nufin samar da abu amma wajen zartar da shi da aukuwarsa to kuma Allah ya ba kowa mashi'a ya ba kowa dama in ma shakiran wa in ma kafura sau da haka in ka ka aikin banza eh Allah ya kaddara hakan zai au a gani amma aukar da abin kuma so da ganin damarka da zaɓinka ba Allah ya tursa saka ba to wannan shine su aljabariya suka kasa fahimta sai suka halaka Allah ya sawaka to shi yasa rashin karanta aƙida to matsala ne wani zubin sai ka ga mutum ya zamo mu'tazili bai sani ba ya zamo kadari bai sani ba ya zamo jabari bai sani ba ya zamo jami bai sani ba saboda ya ɗauki wata ɗabi'a tasu to kuma abin da zai kubutar da kai shine ka je ka karanta usulu da ƙawa'id na ahlus sunna wal jama'a tun daga sahabbai tabi'ai da makamantansu da kaga saɓani wannan to ka san ba gidanku bane gidan bid'a ne an gane? shisa ɗalibi bai wasa da aƙida duk abin da za ka karanta to dole aƙida a bata muhimmanci in ba haka ba za ka gama karanci karancin ka gaba ɗaya ƙarshe kuma sai ka zama mulhidi ko ka samu kanka cikin wata mummunar ɗariƙa ko wata bidi'a sai zan duk ilimin naka kuma ya tafi a banza to shi sa wajibi ne a ba aƙida muhimmanci sosai da sosai in ba haka ba to za ka ga duk abin da aka gina kuma ya zo ƙarshe ya roshi to shi sa salaf ba sa wasa da tauhidi sai ce wa tasdiqu bil ahadisi fihi kuma yana daga cikin ɗabi'u na sunna hanya ta sunna ta ma'aiki da sahabbai da waɗanda suka biyo baya shine gaskata duk wani hadisi da ya zo daga manzan Allah yana bayani akan kaddara to gasgata shi ake yi sawa'un mutawatiri ne ko ahad ne gasgata shi ake wannan tafarki ne na ahlus sunna wal jama'a na yana ishara kan waɗanda su suka karyata hadisi na ahad a babin aƙida an gane yawwa wanda al'asha'ira suna daga cikinsu cewa duk wani hadisi in dai ba mutawatiri ba ne to ba a hujja da shi ba a aiki da shi a babin abin da ya shafi tauhidi ko aƙida to wannan fahimta ce ta 'yan bid'a su ahlus sunna ba sa rarrabewa wajen aiki da nassi sawa mutawatiri ne ko ahad ne me yake magana yana magana kan tauhidi ko baya magana kan tauhidi inda ya tabbata kuma babu wani dalili khariji da zai hana ya aiki da shi kawai za a aiki da shi an fahimta yawwa to wannan kenan to saboda haka duk wani hadisi da ya zo ko da abun ka kasa fahimtar hakikaninsa za ka yi imani ka gazgata sai ce wal imanu biha da kuma imani da ita bayan ka gazgata kuma ka kai imani da hadisan la yuqalu lima ba a cewa to don mi kaza ya faru don mi za a ce kaza ba a wannan tambaya in nassi ya zo daga Allah ko manzon Allah ba a cewa to mi yasa mi a hikimar da aka sa kaza ba a wannan an gane ita ibada ko ka san hikima ko baka san hikima ba kawai za ka aikata ne ba ruwanka da shi sa za mu ga mafi yawa wasu hukunce-hukunce wasu Allah ya faɗi illa ya faɗi hikima ya faɗi asbab wasu bai faɗa ba haka cikin hadisai su ma za ka samu a ambace wasu abubuwa kuma a ambace al'ilal a ambace al'asbab wasu kuma ba a faɗa ba to wanda an ka ambace illa shi kenan tun da an nassanta shi ke wanda ba ambata ba kaka ce to tun da dai ba ambaci dalilin da ya sa ko hikimar ta sa aka ce ai kaza ba ni ba zan yi ba sai na gama bincike na gano hikimar an gane? a ga ba za ka yi wannan ba ina batar an gane ba za ka yi wannan to yana da kyau a fahimci wannan saboda haka ba a cewa lima in nasi ya zo ko ka gano dalilin da yasa aka ce ka yi kaza ko ka yi imani da kaza ko baka gano ba kawai za ka yi sau dama kai bawa ne ba ka da wani zaɓi ko sai ɗara eh kai abinda an naka biya to amma fa Allah da manzo Allah su kaɗai ake wa haka eh shi yasa annabi shi bai magana a ce ina dalili shi ɗin dalili ne to ana tambayar dalili dalili kaga sabanin ragowar malamai in malami yayi magana sai a ce ina dalili ko da sahabi ne in dai ba ijma'i suka yi ba su sahabban wani sahabi a samu ya faɗi wata magana to sai an bincika me dalili ni ad dalilin da yasa ya faɗi wannan magana sabanin annabi shi da ya faɗa kawai aiki aiki an gane to wannan ke eh shi yasa wata rana muna muna tattaunawa da wasu daga cikin yan bid'a sai ce shi dalilin da yasa baya jilsatul istiraha zaman hutu a sallah saboda wai har yanzu bai gano hikimar da tassa aka ce ai wannan zaman ba in dai don ka huta ne to dama ka gaji ne ta gani eh to shi wai sai ya gano hikima tunda bai gano hikima ba shi dai ba zai yi ba tunda dai lafiyar salau eh to kaga su ahlus sunna ba sa wannan in dai an ce annabi yayi ko ya shar'anta kaza to za su dabbaka na fatar an gane ba tare da tsayawa ana lalabin to meye hikimar da yasa aka ce ai kaza ba eh to wannan shine tafarki madaidaici shi yace shi yasa ya ce inna ma huwa tasdiq wal imanu biha kawai zai gazgata ne kuma zai imani da ita wa man lam ya'rif tafsir al hadisi to duk wanda kuma bai san fassara hadisi ba fassara ana ana nufin hakikanin abin da hadisi yake magana a kansa na gaibi an gane kila hadisin yana bayani ne akan wani abu wanda yake na gaibi a ɓoye to kaga wannan kwakwalwa ba za ta iya gano hakikanin wannan gaibin ba to irin wa'annan hadisai shine malam yace wa yablughu aqaluhu kuma hankalin shi bai kai zuwa ga ya fahimci hakikanin abin ba to faqad kufiya zalika an isan masa ba sai ya wahala kansa ba kare ce a shi sai ya je yana ta tunani sai yana ta tunani me yasa aka ce kaza an gane yauwa misali da annabi sallallahu alaihi sallama hadisi fi sayil bukhari wa muslim hadisi abdullahi dan mas'ud cewa ɗayan ku ana tara halittarsa a cikin cikin mahaifiyarsa sai ce to shi sai ya gano mi a hakikanin wannan magana kaga ba zai iya ba abu ne na gaibi ko ba haka ba Allah ya bar makansa ka ce wai sai ka gano yaya hakikanin abin yake yaya ya ake tara wannan halitta din wannan mani ya ake tara shi a wace sifa a wani yanayi a wannan kwana arba'in ko kwana arba'in aji na biyu zuwa jini ko kwana arba'in aji na uku zuwa tsoka sai ya gano wanda hatta likitoci iliminsu shi yasa kaga bai kaiwa a wannan yanayi in ciki na digon mani ba abin da za su iya gane in ciki na saren jini ba abin da za su iya gane ba in ciki na tsoka sai an yana tsoka shi ba abin da za su gane sai lokacin da aka suranta halittat aka saka abubuwa da ƙashi da komai aka zana dai kamar yadda ɗan adam yake to a wannan lokacin ne iliminsu yake iya bayuwa su iya gane wani abu na fatar an gane duk wannan gaibi ne a waɗannan matakan an gane shi ma wannan dalilin da yasa suke iya gano wani abu saboda abu ne wanda yake hissi yanzu ya zama hissi ya fito daga da'ira daga wani hijabi wanda yake suturtacce zuwa ga wata da'ira wadda take zahira ina fatar an gane da shi yasa a wannan lokaci za ka iya ga sun yi maka bayanin cewa ai cikin namiji ne ko mace ne ɗaya ne ko biyu amma a waɗancan matakan uku ba abin da za su iya ganewa an gane? babu abin da za su iya ganewa daga wannan abu sai dai su fahimci alamun cewa mace tana ɗauke da wani abu amma namiji ne mace ce biyu ne uku ne guda ne ba za su iya ganewa ba na fatar an gane to wannan karka zo ka ce kai dole dole sai ka gano tun da dai hadisi ya faɗa kawai ka yi mi ka yi imani karka ce tun da hankali bai iya ganowa kai ka karyata wannan hadisin kamar su alkadariya kaga wannan hadisi ya daga cikin hadisan da suka yi watsi da shi tare da cewa ya zo fi sahih bukhari wa muslim da sauran littattafai Na'am. Mm. Mm. Mm. Gaskiya ne.
Shi wai yana da sashi na gano tunda Allah ya wannan zaɓin da sa Allah ya Mm.
Wasu da ce a to ai wannan ba ba shi dama a cikin Mm.
ba wani abin cece ku ce gaskiya ne ba babu wanda ya sa shi Eh, ita shari'a bata ce komai sai ka bi diddigin hikimar da ta sa aka yi kaza ba a ƙa'ida ta shari'a babu wannan ina fatar an gane balma abin da yake gaibi ne haramun ne ma ka kutsa ka ce sai ka gano an fahimta ko ai allah ya ambaci menene ya ambaci ƙwaron a ƙur'ani tun da kaga bai faɗi wannan illa ba shikenan sai ka kama baki kai shiru shine abin da nan mali yake faɗa faƙadi ku fiye zalika an isan ma ba a ɗora ma ba ka je kai abin da ke gabanka to me na cewa sai ka gano kibatarsa an halicci ƙwaro kaza da kaza da kaza waye saka kai ka yi tunani kanka me ya hikima da tasa aka halicce ka kamin ka kai ga wata halitta wannan abin da suka faɗa gaskiya ne ba wanda ya sa shi wa uhkima lahu an gane ko an kyautata masa wannan abin ma'ana abin da shari'a ta ɓoye illar da tassa aka samar da shi ko aka halicce shi to yana yiwa ɓoyewan shi ne alkhairi gare shi to a nan hikima shi ne a ɓoye kar a sanar da shi ina fatar an gane a yanzu dai a ce za a gaya ma ranar da za ka mutu akwai hikima kuma akwai ta ko babu to sai wani ya zo ya ce a shi sai ya gano hikimar da tassa ba a ce mai ga ranar da zai mutu ba ba a haɗa masa ba tun kaga ya wahala kansa ai hikima ne akwai hikima da ta sa aka ɓoye ma wala Allah inda za a bayyana maka da za ka shiga matsaloli sai ka shiga wani tunan kilan ma ka mutu kamin mutuwar ta saboda tsoro to shi ne wa uku balahu an kyautata an saka masa hikima ne ga wannan abin shi ya saba a bayyana masa ba zuwa bukatar shi sai ce sai ya gano fa alaihi imanu bihi wajibi ne gare shi ya imani da shi wata sulimu lahu ya miƙa waya gare shi Eh, to sai mu tsaya mithlu hadisi sadiq al-masduq shine wanda muka yi ishara dazu a kansa inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi eh, fi sahih bukhari wa muslim to in mun dawo sai mu tashi kan wannan hadisin binda muka faɗa ya zama daidai Allah ya sa masa albarka kuskure kuma Allah shi yafi subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh